الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa da muna nan cin kitabi na talatin da biyu kitabul kirat wanda muka ce mas'ala ce ta taimakekeniya tsakanin al'umma mai dukiya ko mai jari ya baiwa mai ƙwarewa cikin sana'a ya juya domin a raba gwargwadon yadda aka ainihin amincewa juna aka yarjejeniya wanda kowa in ya yi nasiha ga ɗan uwansa to ba wai amfanin duniya kare ba ne ma a har amfanin addini da lahira duka za a samu to shine dai za mu tashi kan babi na bakwai ƙarƙashin wannan kitabi babul kira'i fil kirat babin idan haya ta shiga cikin kirada ko madaraba wato mana a ce kudin dako ko kudin hayar wurin ajiyar kaya ko abin da ya kama da haka na sufuri ya ci kudi da yawa kuma ya cinye kudin jarin da ake da shi yaya za a yi tunda dai ka san in za a yi fatauci mai nisa daga nan zuwa can a sai kaya ko a sai kaya daga nan a kai shi wani waje a sayar dole akwai buƙatar ɗawaniyar sufurin to wannan ɗawaniyar ba kan mai aiki take ba akan dukiyar take yawwa don lokacin aka samu akasi wannan ɗin sai ya raunana jarin ma baki ɗaya ko ya salwantar da shi musamman yadda abin yake a datan ko kamar yanzu yadda za a ce lodin tirela ko irin mota dai babba haka kuma matsakaiciyar in tafiya da nisa sai ka ji dubban ɗaruruwa ko ma miliyan ko fiye da haka ma duka kuɗin mota ne kuɗin haya kuɗin mota to aka samu kuma wannan an biya kuɗi mai yawa kuma kaya ya karye gaba ɗaya ko an samu ibtila'i ma kaya ya lalace kamar ɗanyen kaya misali to kaga tsuwar kuɗin ma sai ta kasa fitowa ballanta na maganar jari to duka wannan in ba wani ganganci Allah ne ya kawo to dole mai dukiya ya rungumi kaddara shi ko mai aiki ya yi haƙuri da waniyarsa da tafi haka babu karibin da mu duka kowa in zuciyarsa ɗaya abin da ya yi Allah zai saka musu da abin da ya same su ko akan abin da ya same su kala yahya yahya ibn yahya al-laisi al-andalusi rahimahullah wanda yana cikin manyan waɗanda suka yaɗa muwaɗa a duniya shi mutumin yamma ne mutumin andalus ne lokacin tana andalus ɗin nata tana da dumi-dumin nata ya zauna da maliki a madina duk wanda ya karatu a wurin malik to ya zauna a madina don malik bai taɓa zama wani zama a wani wuri ba in ba madina ba shekara saba'in ɗin da ya yi yana karantarwa ƙarshen rayuwarsa ne kawai kamar da ibn naji yake cewa a littafin da ya wallafa akan sirar malik da ya samu salisul baul ya dan zauna a gida amma dai bai bar madina ba har ya yi wafati ya ce malik kala malikun maliki ya faɗa fi rajulin da fa'ila rajulin malan kiradan game da wani mutum da ya miƙa wani mutum wata dukiya a matsayin jarin mudaraba ko kirada fashtara bihi mata'an kuma sai mutumin ya sayi kaya ya sayi kadara da kuɗin kamar yadda suka yarjejeniya fahamalahu ila baladi tijara sai ya ɗauki kayan zuwa ga garin da zai kasuwancin fabara alaihi to sai aka samu tasgaru kayan bai shiga ba bara bi ma'ana kasada eh kasad shine tasgarun abin nan kasuwanci abu ya ki karbuwa a kasuwa ya ki sayuwa ko kuma ya sayu amma a walakanci to ma'ana dai sai aka samu tasgarun kayan bai sayu ba ko kuma aga in an sai da shi a bisa a cinikin yanda ya taso za a faɗi wa khafan nuksana in ba abu yaji tsoron tawaya tawayar dukiyar taso idan ya sai da shi haka to yayi tsammanin in ya dauki kayan ya kai shi wani waje za a samu fita yayi tsammanin zuwa wani gari mai nisa in ya dauki kayan to za a samu bambanci za a samu fita fatakara alaihi ila baladin akhar to shine sai ya hayi dabbobi ya hayi raƙuma dama su ne abin sufurin a da amma yanzu ne kaga sai a ce motoci sai ya hayi mota zuwa wani garin na daban fa ba abin kusani nan can din ma dai babu canji Allah ya kawo abin wani lokaci sai zan babu ɗaya ba ne. Kamar yanzu misali a bana yadda amfanin gona ya zama, kan kaje inda za ka samu farashin da aka saba da shi babu ma, a gani haka Allah ya kawo abin juyi-juyi ne. To, sai ya tafi can ma, kaga zai gwammata ma da ya sayar yawwa a garin na farko ma, to, da la'alla ƙarin kuɗin hayar shi an huta da shi kuma kayan ta yi ba za a iya ajiye shi ba ko a bar shi haka tunda dai ba barin kasuwancin za a yi ba kuma in ma an zaɓi a bar shi an san yadda zai zama gaban in ya ƙara yin baya fa duka abin dai na Allah ne saboda haka sai ya sayar da kayan fagata raƙal kira'u aslal mali kullahu to sai biyan wannan haya biyan kuɗin sufuri da ya yi shi ne kira kaman ujira to biyan kuɗin sufurin sai ya dilmaya asalin kuɗin ma baki ɗaya muna lillahi wa ilaihi raji'un biyan kuɗin kayan kuɗin sufurin ba Allah ka duba nan haka bismillah ka duba Allah saka sai biyan hayar sai ya dilmaya dukiya baki ɗaya ta tafi. To, ya za a yi? Ƙala malikun, Imam Malik, rahimahullah ya ce, In kana fi ma ba a wafa'un lilkira'i, idan ya zama abin da ya sayar ɗin, kuɗin kayan zai iya biyan gabaki ɗayan kuɗin safarin, kuɗin hayar. fasabiluhu zalika to kudin a hanyar kudin shine a biya kudin a biya hayar sai ba za a cewa dan dako ko mai dako ko mai sufurin cewa kai hakuri ka rage mana ko kuma a'a kai ma za ta shafe ka ba ruwan sau ba ruwan su da wani yayi aikin sa ai gaba daya sai dan shine ya ga dama ya tausaya ya ce zai ya dan sassauta amma dai ba za ta shafe shi ba shi saboda haka Malik ya ce to in kuɗin kayan da aka sayar zai biya kuɗin sufurin ga baki ɗaya to shikenan ba za sai a biya yawa ba za a rage wani abu ba a ce a to ai kada a biya baki ɗaya ya zama mai kuɗi ya rasa ba bare mai aiki sai a biya wa in baqiya min al-kira'i shay'un ba da aslil mali idan kuma wani abu ya saura bayan an sai da kayan ma har yanzu dai ba a biya masu mota kudinsu ba kasan irin su tumatiri sukan yi irin yadda muke samun labari ko wani an cewa sai su gudu su bar su da kayan shi ya ma daga baya suka gano cewa ta dusulin nasi akadiyatun da hasabi ma ahadasu min al-fujur in sai an kai kaya ne ake biya to yanzu sai a ce a'a a biya tukuna ko a biya wani bangare mafi yawa kafin a je saboda idan ba a biya ba ko ba a samu komai ba ta kwaɗi kawai sai mutum ya gudu ka ka tsaya nemansa ba ka san inda za ka same shi ba mata lokaci kuma ƙara shiga matsala ne kaga ƙarshe sai hasara ta biyo a shi ma mai mota to misali to in ya zama akwai wani abu da ya saura da ba biya mai mai sufuri ba bayan ma an ƙarar da asalin dukiyar asalin jari kana alal amili to wannan mai aiki za a bi sai waiwaci wata yar kadararsa in akwai ko kuma ya yi alkawari wa mai mota cewa ga yanda abu ya zo a rubuta ana bin sa kaza a yi haƙuri yana kansa yawwa walam yakun ala rabbil mali min shay'un yutba'u bi amma ba zai zama akan mai asalin dukiya da ya bada jari ba ko wani abu da za a bi shi a ce to kudin kafa ya tafi kuma har ma da wani ciko da zaka kawo ka biya ba za a ji a ce masa haka ba a kyale shi haka nan jarinsa da ya ɓace ba ma maganar riba ba asalin ma ya ɓace kuma shari'a ta ɗora masa hasarar in ba ganganci aka yi ba dama an sha faɗa cewa idan saba alkawari ne ko saba yin abin da ya kamata ne ko saba abin da yake shine maslaha bayananniya shi ya ja wannan to mai aiki shi zai ɗauki hasara duk abin da ya auku akwai wani mutum da ke gaya mini shekarun baya can lokacin cinikin fata wata ana yi sosai to wata shekara hakan wani sai ba wani mutum kuɗi mai yawa sosai a Legas suna zaune a can yake faɗa mu ya ce masa amma zai kasuwanci amma kada ya yi cinikin fata saboda gudun abin shi kuma gaba ɗaya kawai sai je ya sayi fatar kuma shekarar wannan kasan tana haka sai aka samu tasgaro ba ɗan kaɗan ba miliyoyi tun a shekaru a wannan ma lokaci kuɗin ba kaɗan ba sai je ya salwanci to amma dai da yake mutumin yana da ƙarfi kuma dai ya ga sun daɗe suna ta ya kyale shi amma dai daga nan kuma alaƙar tasu ta raurawa ya yaye shi kuma haka daga nan kuma shi ɗin ya yaye bai sake samun wani mai shayarwar Allah saboda saboda haka mutum kada ya saba ainihin wato da gangan amma mutum ya saba ya zama akwai ganganci akwai sakaci in an duba lamarin za ga cewa dama dai akwai rashin kula akwai sakaci kuma la'alla jin mutum dukiyar saboda ba tasa bace kuma ya ji an ce in aka samu matsala ma ba kansa bane in aka gano wannan kam ba za a yarda ba dai mai dukiyar yayi hakuri kawai saboda dai kawai hakurin amma dai yana da haƙi saboda haka anan mai dukiya ya asara kuɗin sa amma akwai ciko ba za a biyo shi a ce ya cika wani abu na kudin sufurin nan da aka rasa ba. Wazalika an da rabbal mali inna ma amara hufi bitijarati fi malihi dalilin kuwa shine asalin mai kuɗi ya umarce shi ne kuma ya bashi dama ne da yin kasuwanci fatauci a da dukiyar tasa kawai dai da ya kasuwanci ya umarce shi da shi amma yin wani abu na sufuri mai tsada ya tafi wani wuri da nisa ainan wanda zai ci kuɗi da yawa ba a saka shi wannan ba to tunda ko da yake dai dama akwai buƙatar wannan amma da aka samu wannan asara kuɗi duka ya tafi to ba za a ɗora masa wani abu ba kuma falaysa lil muqaradi an yatba'ahu bima siwa zalika min al mali saboda haka babu dama ga wanda aka baiwa kuɗin irada ya bi shi da wani abu na daban na dukiya ba in banda wancan dukiyar ta asali yawa dukiyar ta asali da ta salwanta to wannan hasarar ta ishi mai kuɗi yawa mai aiki ba zai zo ya ce masa an samu ciko ba na kuɗin masu sifiri saboda kuɗin masu sifiri saboda haka ka kawo ba zai yi wannan ba sai dai shi ya san yanda zai yi ya cike wannan gibin walau kana yutba walau kana zalika yutba bihi rabbul mali da a ce wannan cikon na kuɗin sufuri a ce za a bi mai dukiya bayan kuɗinsa ya ɓata kuma a sake cewa a biyo shi ya sake biyan wannan kuɗi na sufuri da kana zalika dainan alaihi min gairi limadi da zai ƙara da hofi to da sai ya zamanto bashi ya hau kansa kenan ba kuma ta dalilin dukiyar da ya kira da da shi a kai ba a'a wato ta dalilin wani abu na gefe wanda hidimar dukiyar ne ba asalin dukiyar ba kenan da kaya ne aka saya ba a biya kuɗin kayan ba yauwa sai kuma aka samu faɗuwar kuɗin mai kaya ma bai fito ba to kenan zahirin magana na nuna za a tambayi mai kuɗi ya biya yauwa in ya so kuma in a kiradar gaba aka samu riba to sai a girgije ainihin a cike wannan gibi kamar yadda masu fiku suke cewa amma dai kuɗin dako bayan kuɗuwar kuɗi ta salwanta to ba za a nemi mai kuɗi da ainihin ya biya wannan ba falaisa lil muqari da an yi hamila zalika ala rabbil mali saboda haka mai gudanar da kirada ba zai nemi dora wannan dora wannan cikon ba akan mai dukiya sai ya ɗauki nauyin cikon ya bar mai asalin dukiya da abin da ya rasa na asalin jari. Wannan da duka yana ƙara tabbatar da abin da malaman shari'a suke cewa, in hasara ta auku, babu ganganci daga ɓangaren mai aiki, hasara aka rasa wani abu, ko ma dukiyar gaba ɗaya ta salwanta. Ta irin wannan wato misalin ne, wato karyewar kasuwanci ko kuma tasgaron kasuwancin ko kuma hasara kawai kamar a yi sata ko kuma misali dabbobi ne ko bayi su mutu misali to kuma wace irin hasara aka yi mai jari shi zai ɗauka yawa mai jari shi zai ɗauka tunda dai babu ganganci babu kuma sakaci babu kuma saba alkawari shi kan mai aiki abin da zai rasa shi ne kawai cewa ya yi aiki ya yi ɗawainiya babu riba yawa shi kawai rashinsa kenan yasa ake cewa wannan al'amari na madaraba ko kirata ya saba yarjejeniyar masu ba da bashi a bankuna su bayar akan za a dora musu ko a ƙara musu abu kaza kuma me aka yi wannan koda kuɗin ya salwanta dole za suna bin wannan ba ruwansu za a biya su kuɗinsu kuma za a biya su wannan ƙarin mu ai haka ne ko su in mutum ya ci bashin su ko ma menene zai kasuwanci ko ma zai istihlaki kasa akwai bashin da za a ci saboda za a gudanar da kasuwanci ko a yi wata kwangila ko noma ko wani abu akwai kuma bashi na istihlaki kan mutum ne zai kar matsalolin gabansa to dukkan dai kuma ya aka yi dai dole ne a mai musu kuɗin su kuma da ƙarin da aka yi da su amma irada ba haka take ba riba ta samu bayan uwar kuɗi sai a raba asara ta au kuma uwar kuɗin ma bata dawo ba mai dukiya sai ya dawo asara shi kuma mai aiki yayi hakuri da ta da wani yadda yayi ba tare da samun komai ba shi yasa a wannan ma misalin da aka yi da kaya ya zube ya zama kuma kuɗin sifiri ya cinye kuɗi to shi mai dukiya dai kuɗinsa ya tafi in ma ciko ya kama in ciko ya kama kuma to wannan sai a ce mai aiki ya nemo ya cika ya nemo ya cika babu ta'addi fil qiradi babin ƙetare iyaka a cikin qirada dama mun sha nanatawa cewa eh a qirada kai a dukkan mu'amaloli ma na tsakanin mutum da mutum wanda shari'a ta yarda ko da ta babin kasuwanci ne da sana'a da ijara ko wani wannan a dole ne a kiyaye alƙawura ko ya yi lazina amanu awfu bil uqud malamai suka ce da Allah ya ce ya kuma su imani ku cika uqud ai uqud jamu agadin ne to kowane irin al'amari na yarjejeniya tsakanin wani da wani ko tsakanin wance da wani da wance ko wance da wance duk dai dole ne a kiyaye a tsare ijara ce ciniki ne sha'anin auratayya ne ko ma menene saboda haka dole a kiyaye sai dai in wani abu ya shigo wanda babu sakaci a cikinsa wanda Allah ya aiko da shi to shari'a tana duba shi a dubawa ta musamman wani wurin sai a bada uzuri kamar a irin shanin kirada yawa sai a ce in ka karba aka samu hasara shi mai duka ya hasara amma a bashi bashi haka in bashi ne ka karba za ka yi jari kai jarin kuma Allah ya aiko ibtila'i to fa kai ne mai ɗaukar nauyin hasara shi bashi haka yake sai dai in ya tausaya maka ya rage ko ya yafe wannan kuma falalarsa ce yawa ya yi amfani da damarsa ta neman falala amma dai dole ne ka biya in har wato bashi ne kawai dai babu zunubi a kanka ne yawa kamar da kisa ko lahani ga wani bisa kuskure kaga ba zai kubuta daga jiya ba yawa to amma babu zunubi amma inda gangan ne kaga akwai laifi a bayan ma abin da za a ɗora masa ko dai kisasi ko kuma indiya ce aka yi yarjejeniya aka yi. Ƙala Yahaya, Imamu Yahaya ya ce, Ƙala Malikun, Imamu Malik ya ce, Fi rajulin da ila rajulin malan kiraɗan, game da wani mutum da ya miƙa wani mutum wata dukiya wace za a gudanar da kasuwanci don a raba riba. Fa'amila fihi fara biha, da kuma je juya dukiyar kuma ya samu riba. Me ya kamata a yi in za a kiyaye amana sai a zo in lokacin da za a yi lissafi a raba riba ya sai a yi hakan. In ma lokaci bai ba a je a ci gaba da bunƙasa wannan dukiya. To, sun mashtara min ribihil mali, aw min jumlatihi jariyata. To sannan sai mutumin shi mai juya ta ɗin sai ya saya. daga ribar da aka samu ta dukiyar ko kuma daga asalin ma dukiyar asalin jarin ma sai sai jariyatan kuyanga kaga ana wato a kasuwar kuyangi ana sai da za a sai da wata kuyanga ta bashi sha'awa sai ya saye ta kawai da kudin kaga ya saba alkawari ka mutum ne kudin da yawa yanzu ga wani sabon babur sabuwar kira ko kudin makudai ne sabuwar mota sabon yayi ko waya ma irin wannan wayoyin kasan sa ce sabuwar waya ko sabon mutane suna da san wato jununi na san wai sabon yayi kai ka ce wani abu zai ba mutum daban eh da mutu haka mutane suka suke susu ta dukiyoyinsu duk wani abu sabon yayi sai a ce ayi shi da bukata ba bukata kawai dai saboda sabon yayi shi din ko mutum din tsohon yayin ne shi ko ba haka bane a shi kan kullun a tsohon yayi yake ko ba haka tunda duk ran da aka ƙara kwana daya eh tsohon yayi ne shi akan yadda yake jiya amma shi kullun sabon yayi yake so da a ce in aka samu sabon yayi na kaya rayuwar ma haka za ta zama sabon yayi to da yana da ma'ana amma tunda ba haka bane aka ga an bar mutane a baya To, to sai ya sayi kuyanga, fawaɗi aha kuma ya take ta, kaga wani ba daidai ba ne, ba kuɗinsa ba ne, in ma a cikin riba ne ba duka riba ce mallakarsa ba aiko, fahamalad min har ma ta ɗauki ciki da shi, shi ne ma illar, in ba ta ɗau ciki ba ma to da ɗan dama-dama, amma ta ɗau ciki sun mana ƙasar malu sannan sai kuɗin ya ragu, sai asalin jarin ya ragu. an zo aka yi lissafi da kuɗin ya koma baya aka ce a ai an ɗan samu wallahi wani abu ne ɗan shigo sai ka ji irin wannan sai mutum ya dinga kame kame ya yi kaza ne ya ga kaza kaza ne kuma shi ya yi tsammanin za a yi kaza to shi ne ya yi kaza kala malikun malik ya ce in kana lahu malun ya ce to in yana da wata dukiyar kamar yana da wani fili haka ko yana da wata dabba ko yana da wani wata mota ko mashin oke za ƙimatul jariyati min mali kaga shikenan sai a karɓe ƙimar wannan kuyanga daga dukiyarsa kaga rishe ya juya da mujiya kenan dama abin da ya kamata yi da farkon ai kaga da hakan zai yi tunda ya san yana da wani abu kan kana da wani abu naka aje dan me ake ajiya ne saboda me in ka samu dama kake san wani abu ka ajiye ƙaniya ko ƙunya tanadi ai dan buƙatar wata ranko eh ajiya maganin wata rana ko to kai ajiyar in ka ga wata ranar ta zo da za ka biya buƙatar ka sai ka sayar ba ka salwanta kuɗin mutane na alkawari ba to amma ɗan adam galibi san rai ne da shi to sai a karɓi ƙimar wannan kuyangar daga dukiyarsa kaga an, an sayar da dukiyarsa ko an karɓa daga kuɗinsa an biya to kaga kuɗin asali jarin su da ribar duka in akwai zai dawo kaga fajbar bihil malu kaga sai a cike gibin dukiyar yawa ko nawa dai ya zaftare ya saye ta kaga sai a maida kuɗin cikin jari shikenan kaga ya yanzu ciniki ya koma na hurrin dukiyarsa kenan fa in kana fadlun ba'da wafa'il mali idan akwai ragowa bayan cika ainihin dukiyar aka duba yadda aka sayi baiwar kuyangar yawa in aka cire aka mai da kuɗinta aka yi lissafi sai aga cewa eh uwar kuɗi ta dawo har ma riba ta samu kakenan kasuwanci ya ba da riba ko to to fa huwa bainahuma alal qiradil awwali to shikenan riba da ta samu to sai su raba akan yarjejeniyar kirada ta farko da suka yi da dama suna da matsaya inda sun yi abin dama a bisa ka'idar shari'a yawa an dawo da kuɗin da aka cire yawa an yi lissafi uwar kuɗi ta dawo an samu abin da ya ƙaru kamar ma dai ba a yi wannan ta'addancin ba ko saɓanin ba to shi kenan sai su raba abin da ya ɗoru a kai wallam ya kulla huwa fa'un to amma idan an samu matsala nan ma ba a samu ciko ba, wato ma'ana da aka sai da, aka karbi kuɗinsa, kuɗin da yake da shi, ko ta kadararsa aka sayar, to ba ta kai cikata kuɗin ba. Kuɗin da yake da shi bai isa bai kai abin da ya ɓatar na kuɗin da kuɗin jarin ba. Akwai abin da ya saura. To kaga ba za a ce mai kuɗi shi kenan ya yi asara ba, tunda sa rai aka bi. Bi'atil jariyatu, to sai a sai da kuyangar. yawwa hatta yujbar al-malu min samaniha har sai an yi cikon gidin dukiyar daga kudinta to kaga in kudin ya ya dawo kuma ya zama akwai ƙari to wannan ƙarin ai riba ne tunda dama daga kudin kasuwanci aka zabtare saboda haka aka sai da kuyangar yawwa aka cike gidin don akwai abin da ya rage to wannan sai ya zama ribar kasuwanci sai su raba a bisa yanda suka yi yarjejeniya Ƙala malikun, Imam Malik ya ce, Ya faɗa fi rajulin da fa'ila rajulin malin ƙiradan, mutum ne ya miƙa wani mutum dukiya a matsayin ƙirada, zai juya su raba riba, fata adda fashtara bihi sil'atan, to sai ya ƙetare iyaka, ne ba daidai ba, ya sayi wata kadara da kuɗin ko wani abu na kuɗin. wa za da fi samani hamin indi har ma ya ƙara wato ya ƙara wajen biyan kuɗin kadarar da wani kuɗi na wajensa wato kuɗin da aka ba shi jarin bai kai kuɗin kadarar ba jarin da yake juyawa ɗin bai kai ma kuɗin kadarar ba kamar dunkule kuɗin kawai ya je sai mota wadda ba su yi haka da mai kuɗi ba ko ya sayi wani fili ko wani gida, wata kadara ne, kuɗin jarin nasu bai kai asalin kuɗin kadarar ba, sai sai da ya haɗa da wasu ‘yan kuɗaɗen sama shi mai aiki. Ƙala malikul maliki ya ce, sahibul mali bil kiyari, ya ce, to mai asalin dukiyar yana da zaɓi. In bi atisil atu bi ribihin, awwadi atin, aulamtu ba. In an sai da kadarar aka samu riba ko kuma a'a aka samu faduwa ko kuma an ba a sayar da ita ba. In sha'a an yi akuza sil'ata, in ya ga dama kafin a sayar da kadarar, kadarar sai ya karɓe ta in yana so, waka za ma aslafa fiha sai ya biya mai aikin kuɗin da ya ranta masa kenan a cikinta. sai sai ya zama kamar ya sayo masa mota ne da kuɗinsa da basu cika ba ya cika masa ko abin sai ya juya ya zama haka yauwa wa in aba in kuma ya ƙi yarda da hakan yi mai kuɗi ya ce a to ban tayi sayan mota ba sai je a sayi mo a saya min mota da kuɗi na kuma har ma a ce wai in zo in cika wa mutum da wani kuɗin ko kuma amma ana da shi ai ba ban yi niyyar wannan ba ai ba dole bane ko saboda me za a saka abin da baka tashi yi ba a kaga ba ba zai bai to wa in aba idan ya ki shi mai kuɗin kanal muqaradu sharikan lahu bi sati min saman innama wanda kusa idan ya ki to shi wanda aka yi kirada da shi zai zama sharikan lahu abokin tarayya gare shi shi mai asalin kuɗin bi sati min samani daidai gwargwadon kasan da yake da shi na kuɗi innama iwan nuqsan a ƙaruwa da aka samu ko raguwa bi hisabi ma zada al'amilu fi hamin indihi kwatankwacin abinda mai aikin ya ƙara na kuɗin a wajensa wato za a duba darajar da wannan kadarar take da shi yanda aka saye ta yanda kuma wato menene abin da shi mai mai aikin ya cika kamar a ce asalin kuɗin ya kai sulusa wato ya kai sulusanin kuɗin kadarar ko salasu arba'in wa sulusi ɗaya ne ko rubu'i kwata kenan shine abin da shi mai aiki ya kawo ya haɗa to sai su haɗu ya zamanto mallakar wannan in kaman fili ne ko gona ko gida misali ko motar ma a ce motar haya ce misali to sai zama wai sun zama masu haɗakar mallakar wannan kwatankwacin wato abin da shi mai asalin kuɗi yake da shi da kuma shi mai aiki abin da yake da shi. In ƙaruwa aka samu ma tare ƙaruwa za ta shafe su, don tana yiwa kuma daga baya kadarar ta yi tsada ta yi daraja, su ce za su sayar, to in kaga sun sayar aka samu na ma ƙaruwa, to kaga sai a duba wato nisba, percentage na kowa me yake da shi a ciki asali. sai su raba akan haka abin ya juya yanzu ya koma sharika kenan yawwa maimakon ya zama kirada in kuma faduwa aka yi ma to haka nan haka za ta shafe su duka yawwa da aka sai tashi sai da kadarar misali sai ta yi ƙasa to sai a duba dai kwatankwacin yanda ƙima kadarar ta kasance yawwa nawa ne asalin mai kuɗi yake da shi nawa ne shi mai aiki yake da shi قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا كرادا مالك يا فدا game da wani mutum wanda ya karbe kudin kirada a wurin wani suma dafa'ahu ila rajulin akhar sannan sai mika kudin ga wani daban fa amila fihi kiradan bighairi izni sahibi shi na biyun yaje aikin kirada ba tare da izinin mai kudin ba shi wanda aka bashi kudin na farko shi ma wato ya zama wani abu kenan yanzu shi ma sai nemo wani kamar yadda suke yi yanzu da yawa matasa ko kuma wasu mutane majiya ƙarfi da ya kamata su tsaya su jajirce su yi aiki sai a ba su sabuwar mota a sai ta miliyoyi da yawa a gyara a ba su an yarda su kawai sai su mutum ya kwanta sai ya ɗau motar ya ba da ita ga wani suna yin haka wani ma bai gama ƙwarewa a sanin motar ba bai saba aikin ba amma shi kawai yana son ya kwanta ya bacci ya huta ba da tare da yardar shi mai asalin mota ba suna yi aiko tun lokaci a je a samu akasi an sha gani wani lokaci ganganci ya auku ma kuma me ya auku tun da aka yi wa mutum ta'addi ba tare da yardarsa ba kaga an saba shari'a to shi ma wannan sai ya ɗauki kuɗin ya ba wani innahu daminun lil mali in yawa to zai dauki hasarar dukiyar nan aka samu asara yawa inna qasafa alaihi nuqsan in ta salwanta ma gaba daya to shine zai nemo ta ya biya in kuma ta samu tawaya ma to shi zai dauki nauyin tawayar a yanzu ba za a zo a cewa mai kudi wai an samu akasi ba me ya faru wai wallahi ya ba wani ne wanda yake tsammanin shi ma ya kware abin kuma da aka je ashe aka samu aka sai kaza kaza wannan kuma tsakanin ku ne can amma ne dai kuɗi na na sani yawwa kuma an je mahukunta an je kotu abin da ya kamata shine a biwa mai dukiya ainihin haƙƙinsa sai dai da yawa illar da ake samu ita ce idan mutum dama matalauci ne da Allah da shi da duk wani ma da zai iya taimakonsa ba za su iya fidda wannan dukiyar ba kaga an wahal da mai dukiya kenan aka ce ya biya yanzu to da me zai biya aka ce a bi shi bashi yaushe aka sani Allah zai arzukta shi da ya samu ya biya kaga an cutar da mai dukiya ana samun irin wannan da yawa a rayuwar wanda ba daidai ba ne amanar dukiya ba ƙaramin abu ba ne ba motoci ga yadda ake haɗa kamar tirelolin nan ko irin mota ɗin nan motar haya ta shiga abin na homa da makamantansu dukiya tana da muhimmanci a mizani a tsari na musulunci ko ba haka ba yawa abu ne da za a kula da shi bisa amana duk abin da mutum ya san zai iya kawo akasi a ciki to ya kiyaye matuƙar kiyayewa daga yanayin da zai tafi da ita a yanayin tafiya dokokin tukin har zuwa abin da ya shafi ainihin yadda zai dinga hafa hafa da kowane irin abu kamar da zai hafa hafa da nan mutum ko dukiyarsa ce ba a yadda yi wa ɗin da zai jawo salwanta ta ko tawayarta ba don wannan yana daga cikin albazaranci wanda Allah ya haramta amma haka rayuwar mu take abubuwa masu muhimmanci duka sai a mai da su baris yawa saboda kuma rashin aiki da matakin shari'a ya ƙara kawo wannan hatta kashe-kashe kashe mutane da ake yi ko kuma jikata su da ake da yawa kasancewa ba a biyan diya diyar rai ko kuma diyar jinaya da bata kai rai ɗin ba inda ana yin wannan a bisa haɗa ima ko shibhul amd galibi shibhul amd ne yawa ko haɗayin to da za a kiyaye matuƙa shi kansa abinda za a yi da a wani kuskure yana dogara da sababi na yawanci sakaci ne to wa in rabiha fa sahibu fali sahibil mali sharruhu min ar-ribi to am idan kuma da mutum ya karbi kuɗin kirada ya ba wani an yi sa'a da ya kasuwancin an samu riba an samu riba fali sahibil mali sharruhu min ar-ribi to mai asalin dukiya yana da abin da ya sharɗanta aka yarjejeniya da shi daga ainihin ribar in dama rabi aka ce ne shine nasa to rabin dai za a bashi ba ruwansa da cewa yanzu mutum biyu ne akan a ɗaya gefen sata to an bashi rabi to ai yanzu shi da aka bashi asalin ga kuma wannan sata shi da ya jawo shi sai abin da aka suka samu su raba ko ba haka ba ba ya son sa yake ba ko kuma ba hutu ya zaba kansa ya huta ba kenan abin da aka bashi na rabin sai su raba yawwa amma ba zai taɓa shafar mai asalin kuɗi ba a ce to ai yanzu masu buƙatar a raba da su sun ƙaru ba ina ruwan mai kuɗi shi bai ba ba da yawunsa ba ne su mai kudu lillazi amila sharɗuhu bima baqiya min almali sannan ya zamanto ga wanda yayi aikin yana da sharaɗinsa a cikin abin da ya rage na dukiya shi ma ko da ɗaya bisa goma ne aka ce shine kawai ka san mai aiki kuma ya akan haka shi kenan sai a ba mai dukiya kashi taransa shi mai aiki sai a ba shi kashi ɗaya a ciki sai ya sallami wanda ya jawo in ma za bar masa gabaki ɗaya shi kenan wannan in ta kyau kenan kaga anan ba maganar dai ya biya amma aka samu akasi jari ma bai dawo ba to ballantana a samu riba to dole za a biya mai kuɗi kuɗinsa kala malikun imam malik ya faɗa fi rajulin ta'adda game da mutumin da ya ƙetare iyaka, fata sallafa min ma biya dai min alƙiradi, malam, sai ya ranta wa kansa daga abin da ke a hannayensa daga kirada. Na san a yanzu za a kirada za a sha rance, don mu a zamanin rance muke, yawwa. Babu abin da ba za a ranta daga cikinsa ba sai dai abin da ba zai rantu ba, ko ba haka ba yawwa. A ranci kuɗin mata, a ranci kuɗin kowa ma. duk wanda za a iya samun kuɗi a wurinsa balle ma a ce ga wannan kuɗi na ajiya ne sai watan gobe madalla masha Allah ta faɗi ga sa ce ba ma a wannan watan ba sai watan gobe ai shikenan kawai lokaci ɗaya za a marmashe waɗannan kuɗin kawai tunda dai ba yanzu bane wani ma cewa zai kawai zai kashe su da mai rai ake yi tunda dai ba yanzu bane ka san yawanci ɗan adam yana ruɗuwa da wai jinkiri jinkiri da haka mutum ya tara wa kansa matsaloli da yawa. To ana yin haka, to sai mutum yi wannan. Wata sallafa min ma biya daihi min alƙiradi sai ya rance daga abin da ke hannunsa na ƙirada, malan wata dukiya, fabta a bihi sil'atan li nafsihi, sai ya saya wa kansa wata kadara don amfanin kansa. Ya ranci kuɗin ya ce ba zai gaya mai kuɗin ba, ya ranci kaza, ya sayi wani abu sai ya aje, kamar wani fili haka. To wannan fili ya yi kyau. wannan kusurwar da wannan filin yake ta kyau saboda ka bari yaranta ya saya yawa in ya so zai cika daga baya in ya samu kuɗi sai ya biya wani ma bai sani ba qala malikun maliki yace ya rabiha farribu ala shartihima fil qirabi to idan da ya saya din dama ba wai ya saya ne dan ya ajiye ba ya saya dan ya ajiye dama babban ta'addanci ne domin ai ya saba ma gaba ɗaya ka'ida abin da suka yi na mu'amala ko ba haka ba da kuɗi ne da za a juya kama wai manufarsa yanzu yaranta ya sayi wata kadarar da ya ga cewa za ta ciyo za a samu wani abu ya sayi wannan amma shi nufinsa wannan kadarar idan ya sayar ribar yawa ai rance yayi amma rance ne da mai dukiya bai san an ranta ba ne kaga san rai ne ya shiga saboda haka ya saya don ya sayar ribar da ta samu sai ya rike ba za ta shiga cikin kirada ba wa sai ya mai da jari ya ce to in ya samu riba farribu ala shartihima fil qiradi to riba dai sai a raba ta a bisa sharadin su a wajen kirada yawa wannan lagawun da ya shigo dama sa rai ne sai a ilga in saka wai ba watsi da shi ba za a la'akari da shi ba ya saya wai dan kansa ya sayar an samu riba eh to in za a zo a yi tsakani da Allah to sai a bar maganan ma duk wannan sa ran da ya shigo da shi sai a raba ribar a bisa yadda suka yarjejeniya kamar yadda aka yi da wancan wanda ya shigo da wani wanda ba da shi aka kula yarjejeniyar kirada da farko ba ana fata an gane wa inna kasa fa huwa zaminul lin nuqsani to inda matsala take kenan idan kuma aka samu tawaya kudin ya ragu yawa to wannan shi zai biya wannan tawayar kaga inda ba hakan yayi ba ai asali an ce ko kudin ya salwanta gaba daya ba za a dora masa biya ba amma shi ya san abin da ya nufi, ya sayi kadaran ne don amfanin kansa, in ya sayar ribar da ta samu wannan zai sunke ne ya sa a jihunsa kawai ba zai ainihin saka a cikin kuɗinsu ba, abin da za su raba ba. To, to, in akan wannan ne sai kuma aka samu akasi, aka samu na ƙasa, aka samu na kusu. To wannan dole ya cike ya kawo kuɗinsa ya biya ainihin tawayar da aka samu. Ko ba zai rasa alhaki ba, tunda wannan abin da ya yi ta yi inda ba hakan ya yi ba ya sayi wata kadara za a iya samun riba kaga ta wannan ya salwanta musu wata dama da za su iya karuwa shi da wancan to amma dai in kuɗin ya dawo ya je shi da Allah ko ba haka ma yawa amma har aka samu na kasu to ba za a ɗora mai kuɗi ba tunda ba da yawunsa aka yi abin da aka yi ba Kala Malikun, Imam Malik ya ce, fi rajulin da ila rajulin malan kiradan game da wani mutum da ya miƙa kuɗin kirada ga wani fastas lafa minhu almadfu'u ilayhi almalu malan to sai wanda aka miƙa masa dukiyar ya rance wani abu kamar dai wancan mas'alar ce ibn abdul bari ya ce duka mas'alar ɗaya ce wannan da wannan sai dai wannan ta biyun ta fi fitowa ne kawai eh a sharhin sa haka yake Kala Malik Imam Malik ya faɗa fi rajulin game da wani mutum da fa ila rajulin malan da ya mika wani mutum wata dukiya kiradan a matsayin kirada zai juya musu su raba riba fastaslafa minhu al-madfu ilayhi al-malu malan to yawa sai al-madfu ilayhi al-malu wanda aka bashi dukiyar ba shine mai aiki ba to fastaslafa malan sai ya ranci wata dukiya a ciki washtara bihi silatan li nafsi ya saya wa kansa wata kadara kaga ai magana ce da waccan din inna sahibal mali bil kiyari yawa mai dukiyar yana da zabi yanzu yawa ƙari ne da aka samu kenan kawai in sha a sharika wa fi silati ala qiradiha in ya ga dama sai ya tarayya da shi akan kadarar a kuma gudanar da kiradar akai eh in ya gane da baya sai ce to shikenan yanzu ya rabu da wannan san rai da ya tafi da shi da akan kiradar da aka anin yarjejeniya akan ta kaga anan in aka samu riba ya za a raba ni bisa yarjejeniyar da aka kamar da aka faɗa a bayan wa in sha a khalla bainahu wa bainaha in ya ga dama kuma sai ya kyale shi shi da kadarar da ya saya din wa akhadha minhu ra'sal mali kullahu ya karbi asalin dukiyar gabaki daya yawa ma'ana ya bar masa kenan ribar ko yawa shi ya karbi uwar kuɗinsa sa wa kazalika yaf'alu bi kulli man ta'adda anan kuma yayi masa rangwame ne kawai yawa in ya ga dama sai su yi tarayya a sai da kayan an sai da kayan riba da aka samu a riba a bisa sharadin farko ko ba haka ba yawa wa in sha'a yawa in kuma ya ga dama halla baina wa baina sai ya bashi da kayan gabaki daya yawa ya bar masa kadara da sayar wa akhadha minhu ra'sal mali kullahu sai ya karbi du asalin dukiyarsa gabaki daya yawa kenan ribar ya bar masa kenan ya fita shanisa ya kyale shi wa kazalika yu'allu bi kulli man ta'adda haka nan za a yi ga dukkan wanda ya ta'addanci yayi wani abu wanda ba a yarjejeniya a kansa ba in asara ta uku to shi zai dauki hasara wa in kuma riba ce ta samu to a raba ribar ko kuma in ya ga dama ya kyale masa to wannan kuma mutum yana iya rangwame yayi afuwa kan abin da yake ya shafi hakkinsa yawa ya muke da lokacin na to babi na tara to babu ma yajuzu minan nafaqati fil qirat babin abin da yake halatta na dawainiya a cikin kirada ko madaraba abin da nake nufi da nafaka ya aka ce nafaqatul iyal akan ce ciyarwa ciyarwa amma ba ana nufin abinci kawai ba duk dawainiyar da ta shafi gida misali me da me ci da shago da sutura yawa magani ko eh wasu fuqaha wai cewa suke yi magani bai shafi miji ba suna faɗa sharhuna ko hashiyoyi na gani da dama eh to amma dai gaskiya akwai abin a duba a wannan eh domin buƙatar mutum izuwa mutum izuwa ga magani idan ta kama ai ta fi buƙatar abinci ma wani lokaci ko ba haka ba kuma aka ce mace ta koma gidansu iyayensu mata magani alhali shine mai amfana da lafiyarta yawa a jin daɗin jikinsa ko kuma hidimomin da take yi duka a ce kuma in larurar rashin lafiya ta same ta sai dai a tura ta ga iyayensa in ba dalili mai ƙarfi na shari'a kiyasance ya kamata magani ya biyo bayan ci da sha domin duka gina jiki ne ci da sha gina jiki ne ko ba haka ba haka na muhalli da sutura shi kuma magani tsare ainihin shi jikin ne wanzuwarsa duka suna da muhimmanci yawa amma maganin a lokacin da ya kama har ya fi man yawa to haka nan wasu abubuwa irin su sabulu da sauransu ko sabulu da soso da waye kayan wanda da yawa an manta da wannan mata da yawa sun sadu da abarin wannan saboda ko dai yanayi ko sakaci da yawa shi yasa mata suka zaƙe ko zage dantse ake cewa da yawa wajen neman na kansu saboda da yawa abubuwan ba sa yiwa ko kuma ba a kulawa da su Allah ya mana afuwa to abin da nake nufi dai nafaka ɗawainiyar rayuwa to amma anan ana nufin abinci da zai ci ko tufa ma in ta kama yawwa inda zai kwana misali duka ɗaukar wannan idan zai tafi wani wuri wuri ya bar garin da yake misali yawwa ko kuma ainihin ya daɗe ma misali kuma dukiyar tana da yawa za ta iya ɗaukan wannan malamai suka ce ya yi abin da ya zama ya dace da dukiyar ba zurfafawa kuma babu takaitawa ya halatta amma ya wuce haddin da ya dace to wannan ya zama ta'addi qala yahya imam yahya yace qala malik imam malik yace fi rajulin dafa ila rajulin malan qarada game da mutumin da ya mika wani mutum wata dukiya domin a gudanar da kirada ko mudaraba innahu idza kana al-malu kaseeran yahmilu an-nafaqa to idan dukiyar tana da yawa za ta iya ɗaukan ɗawainiyar wato cin abinci da wasu hidimomin. Wato kuɗin yana da yawa, jarin yana da yawa, kuma zai buƙaci tafiya yawa wani wuri. Yawa, fa'iza shahasa fi amilu, to idan mai aiki ya tafi da dukiyar shahasa ɗin ma'ana haraja min baladi, ya fita da gidansa shahasa kenan, shahos ya ne fita al-khurud. Fa inna lahu an ya kula minhu, to yana da damar ya ci daga wannan. tunda ya bar gida ya bar gari ba zai ci abinci a gidansa ba ba zai ci abinci a gidansa ba yawa saboda haka zai je ya saya ne a kasuwa saboda haka sai ya ci daga anin kuɗin kuɗin kasuwancin yawa ba za a ce daga anin abin da zai samu na riba zai ci abinci ba wa yaktasiya bil ma'rufi kuma yayi tufa gurgudan abin da ya kamata ba wai kawai yana da tufa lafiyayye tufa ba kawai saboda ya ga wani yadi ko wata sufa ta bayi sha'awa kawai ya sa kuɗin jari ya saya ba a komai yawan kuɗin ba a bashi wannan damar in zai wannan sai ya bari sai riba ta samu abin da ya samu sai sai abin da ya ga dama ko da dai shari'a ba ta so mutum ya zama sai banza sai wofi yawwa in ka samu kar ka yi wannan wanda yake zamanin mu shi ma hakan yake da yawa ba a da fiqhul aulawiyati wal muwazanat ko eh gane ko fahimtar yin abin da yake dacewa ko fi cancanta daga mutum yana buƙatar sayan abinci amma ya sayi riga rigunan kuma suna nan da yawa da yawa mutum zai yi sababbin riguna da yawa amma bai da abincin wata ɗaya ma alhali kuma da tufafin kaga kuskure ne wani to haka a kuɗin jama'a shi ma ba a yin wani to amma a da dama ba a da al'adar mutanen da ba maganin a tara tufafi da yawa galibi tufafi kaɗan ne saboda ɗabi'ar wannan lokaci to musamman idan mutum ya yi tafiya sai aka samu wani abu na tsagewar tufafi ko kuma dai daɗewa ya zama tufa biyu ne ya tafi da ita ɗaya ta tsumma ce da sau yana buƙatar dai wata tufa da za ta anin taimake shi to wannan babu laifi ya saya ba mai tsada can ba kuma ba wai mai arha matuƙa ta kaskanci ba yawa bil ma'rufi duk sanda aka ce ma'ruf to abu ne da ba za a ce ga iyakar ƙaidinsa kaza ba yawa an bar shi a gwargwaje yanayin zamanin menene ake yi misali yawa kuma a hankalce a al'adace menene matsakaici wanda bai shallake sama ba ko bai ƙasa ba to ma'ruf yasa kamar hidimomin iyali shari'a bata ce ka ba mace kullum kaza ba naira kaza ba ko adadin abinci kaza ba saboda buƙatar ta sha bamban abin da zai ishi wata ba zai ishi wata ba kuma gwargwadon abin da zai isa a wani zamani ba zai isa ba a wani zamani ko al'ada waɗansu mutane ta saba da wasu to saboda a ce ma'arufi daidai na farashin abubuwa a zamanin da kake yawa da inda kake da kuma irin mutanen da kake zaune da su ko ba haka ba ita kanta macen irin abin da za ta iya ɗauka in ka auri wacce take ba ta saba da cin wanda bai da kyau ba kuma kana damar ka ba ta irin natan bai halatta ka bata wanda zai wahalta misali uwar hanjinta ba da sauransu dole ka yi ma'arufin ko ba haka to haka dai shari'a sai ta bar abin gwargwadon hali to shi ma a irin wannan din haka shari'a take ne abin da dai ya dace da yawan dukiyar da kuma buƙatar da ake da ita Muhammadu Ghazali a wani littafinsa wai a wani littafinsa mai suna Turasunal Hadari fi Mizanil Aqli wan Naql yake ba da labari cewa a zamanin halifofin da saboda tsabar adalci amma yi wato lokacin da matafiya matafiya ko fatake ne ko matafiya kan waɗansu buƙatu to sai aka tanadi bayan gidajen saukar baƙi da abinci da ake ajiyewa domin baƙin a tanada har da abincin dabbobi to har ma a wasu wuraren akan ajiye tufafi ma tufafi sababbin tufafi sai ɗinka su sai al'ajiye in mutum bako ya zo zai yi kwana ɗaya biyu uku kafin ya wuce akwai inda zai ajiye dabbarsa da abincin da zai bata kuma abincin da shi ma zai ci a matsayinsa na bako musafir ana an tanadi wannan daga baitul mali sannan tufafi idan mutum tufarsa ta samu matsala misali to sai in yayi wanka sai ya rataye wannan tsohuwar shaida cewa lallai akwai buƙatar sake tufa sai ya ɗauki sabuwar ya saka kore ya tafi saboda adalcin mutane a lokacin ka auna tsakanin wannan akwai rata kamar maki nawa tsakanin mu da da su amma kuma ta aka yi wai an ci gaba yanzu ko wani irin ci gaban aka samu Allah ka kiyaye mu sannan za a ga rijiyoyi an rijiyoyi a zangunan wannan an yi abin daga nan sai a gwargwaje misali daga wannan gari zuwa gari kaza ya kamata yawa an samu zango kaza na tafiya ya kamata a irin wannan ba kowane gari ba ne yawa hanyar da mutane suke bi da yawa to ake irin wannan to haka nan yawan rijiyoyi akan hanya sai a rijiyoyi akan hanya saboda matafiya yawa ko da misali sarkunan mutane su samu matsala ko kuma ruwa ya ƙare ba za a fuskanci anin akasi ba so saboda mulkin a lokacin hidimar al'umma shi ne kawai abin da ake hidimar addini da al'umma duk dai ɗaya ne. To, ya ce, Fai za shi hasa fi al'amilu, idan mai aiki ya fita da dukiyar, wanda lahu an yi akula minu, to zai iya cin abinci daga cikin dukiyar, wa ya tasiya kuma ya tufa, bil ma'arufi, bisa adalci, mun dai faɗi menene ma'ruf ko abin da ya dace eh min qadaril mali na yawan dukiyar in kaɗan ce to sai a takaita ayin wa yasta'jira min al mali har ma ya biya kuɗin jinga kamar ɗakin kwana ko ajiye kayan idza kana kasiran idan yana da yawa la yaqwa alaihi ba'du man yakfihi ba'da ma'unati ya zama sashen masu taimakon sa akan sashen ɗawainiyar kayan ba za su iya yi su kadai ba kamar a ce ba shi kadai ne yake tafiya da kuɗin ba a kayan ba kayan yana da yawa saboda haka akwai mataimaka to in ya zama hatta mataimakan ba za su iya nakalin kayan daga nan zuwa ta sai an nemi yan dako to duka sai biya daga asalin kuɗin ba daga ribarsa ba wa min al-amali amalun la ya'maluha allazi ya'khudhu al-mala aka ga daga cikin ayyuka akwai ayyukan da shi da ya karbi dukiya ba zai yi su ba yawa ko dai saboda sun fi karfin sa ko ba su dace da shi ba walaysa misluhu ya'maluha irin sa ba zai yi su ba to ya zo yana da kun daukan kaya da kansa kaga bai dace ba ko a ce in an sauke kaya misali a mota shi zai dinga shigar da shi wani shago ko wani gida za a ajiye kayan misali ba min zalika taqadid dain daga ciki akwai neman biyan bashi a kasuwancin am, mutane sun ka karbi bashi akan za a biya wani lokaci to bi a karbo bashin kaga akwai buƙatar a sa wani yayi wa naqlul mata'i da kuma daukan kaya daga nan zuwa can wa shadduhu ko daure shi ko ashi ba zalika da abin da ya kama da haka ta yi ma ko akwai buƙatar wasu rubuce-rubuce dangane da yawan abin yana buƙatar marubuci to duka biyan a yi waɗannan to yana cikin nauyin dukiyar yawa baya daga cikin aljihun shi mai aiki falahu an yasta ajira min almali man yakfihi zalika saboda haka shi mai aiki yana da damar ya ɗauki jingar wanda wato zai masa wannan aiki daga dukiyar daga jarin kenan walaysa lil muqaradi an yastanfika min al-mali amma babu dama ga wanda ya karbi jari zai juya shi mai aikin kenan a ya ci da kansa daga dukiyar wala yaktasiya minhu yawa ko kuma yace zai yi tufa ma kana muqiman fi ahli matakar yana zaune a iyalansa a gidansa sadayin a gida yake zai ci abincinsa kafin ya je shago ko ba haka ba yawa a gida kuma zai kwana a gida kuma yana nan a gida kan tufafinsa suna gida saboda haka ba buƙatar sake sabota fa in kana inna ma yattajiru fil mali fil baladi allazi huwa muqimun bihi muqimun idan ya zama yana kasuwanci da dukiya a garin da yake zaune ba wani gari yake tafiya ba ba fatauci yake ba fala nafaqata lahu min al mali wala kiswatu saboda haka babu dawaniyar ci da sha da zai samu na dukiyar ba ko kuma ta tufafi ba zai wannan ba wannan sai dai an araba an ba kowa jarin ribarsa to shikenan sai ya amfani da abin da ya samu qala malikun maliki ya faɗa fi rajulin da fa'ila rajulin malin qirada mutumin da ya ba wani mutum dukiya ta fuskar qirada fa karaja bihi wa bi mali nafsihi sai fitar da dukiyar da ya karba a matsayin jari yawa tasun ta mai dukiyar kenan ta kirada ubi mali nafsi sannan kuma da dukiyar kansa dama yana da wani abu nasa shi ma to sannan kuma ga kuɗin wani da ya karɓa don ya juya musu ƙala ya ce to ya ji alun nafaƙata min alƙiradi wa min mali ala qadri hisasil mali to kada ya sa ɗawainiyar duka a dukiyar wancan ɗin yawa ya fake da cewa ai akwai kuɗin wani a sai ya sa a cin abinci da sauran ɗauniyoyi da zai yi a wannan tafiyar in ya yi ta, to daga dukiyar kirada da kuma dukiyar kansa tunda ba dukiyoyin kashi biyu ne, yawa, kaga in misali rabi da daidai wa daida ne, wannan rabi wannan rabi kaga ɗawainiyar ma sai ta zama rabi da rabi ko ba haka ba, in kuma wannan ta fi yawa tasa ta fi yawa sai ɓangaren tasa ya fi yawa, ko kuma ta mai duki mai bashi jari ta fi yawa sai ɓangaren mai bashi jari ya fi yawa. shine ala qadri hisasil mali gwargwadon yawan bangarorin dukiyar kowa abin da yake da shi hissa shine abin da kake da shi yawa da kuma abin da nake da shi saboda haka sai ya raba ɗawainiyar nauyin ɗawainiyar a tsakanin dukiyoyin biyu gwargwadon yawan wannan da wannan kaga an yi adalci kenan to kaji haka tsari na tattalin arziki a musulunci yake kaga wannan fa duk magana da muke mu gama wannan ba akan matsala ɗaya kawai kirada eh to amma wasu sun tashi suna son su soki addinin ko shari'ar mu su ce ai a zamanin nan da tura suka zo da nazariyar tattalin arziki economy irin nasu shine ai tsarin da aka tsara tattalin arziki amma musulunci a ba haka bane sai mutum bai san musuluncin ba eh zaka samu littafi su kutum babban littafi wanda zaka yi magana akan kasuwanci da abin da yake talaka da shi magabatan mu matun zamanin su almajiran imam abu hanifa kamar alqadi abu yusuf irin su abu ubaid al-qasim ibn sallam sawo'in su imam ahmad ya riga imam ahmad da rasuwa ma to duka sun yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi wato al'amwal dukiyoyi da tsarin gudanar da su illa dai kawai da aka yi watsi da tsare-tsaren addinin musulunci a cikin al'amuran rayuwa gaba ɗaya siyasa dokoki da kuma tattalin arziki da zaman jama'a da komai da komai sai ake raya wa mutanen da suka yarda su zauna a jahilci ba tare da sun nazarci addininmu ba da ana ƙoƙarin a kimsa musu cewa mu addininmu ya fi mai da hankali ne akan ka ji tsoron Allah ka yi sallah ka yi azumi ka yi zikiri ka yi addu'a ko ba haka ba amma harka duniya ma gaba ɗaya koran ma mutane ake daga wani ba haka bane musulunci ya fi kowane addini kula da inganta rayuwar duniya da kuma ainihin kula da ainihin al'amura na ɗan adam bukatunsa bisa tsari wanda zai biya bukata ta kowane gefe. Dole mu ne kuma wajibi ne in muna son samar da alkhairi a rayuwanmu, to duk da tsarin gudanar da abubuwa da gyara su ba a hannunmu yake ba, aƙallanta mu san menene tsarin namu ko mu san menene za mu iya yi, mu san kuma menene asali, mu yi abin da za mu iya yi, abin da ba za mu iya yi ba Allah ya san menene uzurin amma rayuwa kawai a matsayinka na musulmi a ɓangaren sallah da salati da wasu abubuwa kai musulmi ne ka damu da addini amma aka zo ɓangaren harkokin rayuwar duniya gaba ɗaya ɓangaren da na misali da su tunaninka tunani ne irin na turawa ko kuma su jahilan da ba san addinin ba masu ganin addini daban wa'yancan daban to mutum babu shakka ba zai gina rayuwa sahihiya ta musulunci ba musulunci ya haɗe kowane abu a bisa tsarinsa Allah fahimtar da mu kuma ba mu ikon aiwatar da shi Allah datar da mu Allah mana afuwa insha Allah wannan darasin da shi zamu dakatar da wannan darasin insha Allah sai bayan Ramadan izini ta'ala da Allah sai mu dawo mu ci gaba Allah datar da mu da aikata ayyuka mafi alkhairi a watan da ke zuwa Allah nuna mana cikin dacewa Allah kautar da mu kuma daga dukkan wani sakaci wajibi ne mu yi iyakar ƙoƙarinmu wajen ganin mu yi amfani da lokacin wajen neman kowane irin alkhairi kamar da aka saba da kuma ƙari abin da ka yi a baya to yi ƙoƙari ya zama wato na yanzu zai fi na daɗin ka ce a yi magana a yi ƙoƙari ai a baya an yanzu kan tun da ai ana so ne abin ya ƙara ya dinga ƙaruwa abin da ma baka samu yi ba dai niyyar ka dai ta ƙara ainihin taɓo abubuwan Allah ya datar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.